ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله تعالى يومي تتجلس جلسة متقرشة بإذن الله تعالى a waɗannan littattafa wanda muke fata a littafin ulumul qur'an da na tarihul qur'an al-ashara tabsura da tarihul qur'an al-ashara za mu karasa su abinda kuma ya sauwaka a shakudiya daga baya kuma sai mu ci gaba da bi Allah ka mana albarka gaba daya shafi na 51 yace al-mabhathul ashir al-qasam fil qur'an al-karim mabhasi na goma shine rantsuwa a cikin al-qur'ani akan ce alƙasam akan ce alhilf akan ce alyamin da cewa kai alƙismu sai zama sashi kenan alƙasdu bil qasami tahqiqul khabari wa tawkiduhu manufar yin rantsuwa a zance wato tabbatar da labari da kuma karfafarsa hatta ja'alu mithla qawlihi ta'ala wallahu yashhadu innahum innal munafiqina lakadibun sai da malamai suka sanya wannan faɗi cewa da Allah ya ce Allah yana shaida cewa lalle munafikai ƙarya suke kasaman suka ce wannan rantsuwa ce tunda su ake karfafa maganar wa in kana fihi ikhbarun bi shahada duk da yake a ciki akwai bada labari da shaida li'annahu lamma jaa tawkidan lil khabari summiya qasama tunda yazo ne yana karfafa labari sai aka kira shi rantsuwa wa qad qila an ce ma ma'ana al qasam minhu ta'ala wasu malamai suka ce to a me ma'anar me manufar me sakon da rantsuwar Allah take isarwa a cikin alkur'ani fa in kana li ajali almu'mini fal mu'minu musaddiqun bi mujarrad al-ikhbari min ghairi qasam idan Allah ya rantse idan mu'mini ne to ai dama mu'mini shi kawai da Allah ya bada labari ya yadda ko bai rantse ba wa in kana li ajali al-kafiri fala yufidu in kuma iya rantsuwa ne dan kafiri to shi kuma wannan rantsewar ta Allah ba za ta mai fa'ida ba ba zai yadda ba ويجاب عن هذا عن malamai sun bada wannan ansar bi anna alqur'ana nazala bi lughati alarab shi qur'ani da yaran larabawa ya sauka wa min adatihim alqasam idha aradat an tuakkida amra yatin al'adun larabawa in suna son su karfafi labari sai su rantsi wala yakunu alqasam illa bismin mu'azzam ba a rantsuwa sai da suna wanda ake ake girmamawa وقد أقسم الله تعالى بنفسه في القرآن في سبعة مواضع Allah ya rantse da kansa a Qur'ani a wuri bakwai qauluhu ta'ala qul i wa rabbi innahu lahaqqun wa ma antum bimu'jizin kace musu i na rantse da ubangiji na shi gaskiya ne kuma ku ba masu kukuce masa bane thaniyan qul bala kace musu haka ne wa rabbi na rantse da ubangiji na la tub'athunna za a tashe ku thumma latunabba'unna bima amiltum kuma lalle a babba ku labarin duk wanda kuka aikata wa zalika ala Allah yasir wannan abu ne mai sauki gurin Allah ثالثا فوربك الله تنارن سيدا وبنجيزن كلا نحشرنهم والشياطين زام تتروس سود الشيطانو مهروس ثم لنحضرنهم حول جهنم الجثية مغرفة دسو واتو مكاوس جيفن جهنم أغو غرفاني رابعا فوربك لنسألنهم أجمعين أما كانوا يعملون نارن سيدا وبنجيزن كسي من تتنبيسو غبادي دكا أبن دسكي أي كتاوا kamisan fala wa rabbik ina rantsuwa da ubangijinka la yu'minun ba za su cika muminai ba hatta yuhakkimu ka fi ma shajara bainahum sai sun mai da kai mai musu hukunci cikin duk abin da ya gudana tsakanin su thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima sannan kuma ba za su samu wani kunci a zuciyarsu cikin abin da ka hukunta ba su miƙa wuya cikakken miƙawa fa rabbis sama'i wal ard ina rantsewa da ubangijin sama da ƙasa innahu lahaqqun wannan labari gaskiya ne mithla ma annakum tantiqun kamar yadda kuke magana sabi an fala uqsimu bi rabbil mashaiqi wal magharib Allah ce na rantse da ubangijin mahudar rana da mafadanta inna laqadiruna lalle muna da iko ala an nubaddila am khairan minhum mu iya canza wanda suka fi su alkhairi wa ma nahnu bimasbuqin mu ba wanda za a gujewa bane wal baqi kulluhu qasam sauran rantsarantsan qur'ani gaba ɗaya rantsuwa ne bi makhluqatihi rantsi da abubuwan halitta saka kaulihi ta'ala was safati safa wash shamsi wad duha wal layli fa in qila kam aqsama fa in qila kayfa aqsama bil khalq in aka ce ato ya Allah shi ya rantsi da halitta wa qad warada an-nahyu anil halifi bi ghayri Allah ta'ala fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam bayan hani ya zo a hadisi an hana rantsewa da wanda ba Allah ba a cewar annabi da yace inna Allah ta'ala yanhaakum an tahlifu bi abaikum Allah ya hane ku ku dinga rantsewa da iyayenku faman kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut duk wanda zai rantse rantse da Allah ko ya shiru wa kad ujiba anhu bi ajwibatin shi ma wannan an bada an so shi min ha daga ciki ma qalahu al-imam al-hasan al-basri inna Allah ta'ala lahu an yaqsama an yaqsima bima sha yace ai Allah yana da ikon ya rantse da abin da ya ga dama a min kalkihi na halittarsa walaysa li ahadin an yaqsima illa billah amma kuma ba wanda yake da iko ya rantse da wani in ba da Allah ta'ala ba wani yana cikin ansoshin annal araba kanat taqsimu bi hadhihi al-ashiya kuma laraba suna rantsuwa da waɗannan abi ba ɗaya ne fa nazala alqur'anu ala ma ya'rifun sai qur'an ya sauka da kan abin da suka sani wa minha anna alqasam bil masnu'at yastalzimu alqasam bis sa'i rantsuwa da abubuwan halitta to ya ya lazimci ya hada rantsuwa da shi wanda ya abin li'anna dhikr al-maf'ul yastalzimu dhikr al-fa'il domin san da aka ambaci abin da aka yi to dole akwai kenan wanda ya aikin id yastahilu wujudu maf'ulin bi ghairi fa'il domin bai yiwa a ce ga abin samuwa amma ba wanda ya samar da shi قال بعض العلماء وسمع لم يسكتي قد أقسم الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله الله يا رنسي ده النبي سما أتشي وسدي لأمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون نارن سيدا رايوك سوسنا تكما غاجين سوسنا بطن كي ليعرف الناس عظمته عند الله سبحانه وتعالى كوي دم متاني سسن جرمان سأوجن الله وقد أقسم الله تعالى بثلاثة أشياء Allah ya rantse da abuku bi zatihi ya rantse da ayoyinsa kal ayati sabiqa kamar wancan ayoyin da suka wuce wa bi fi'lihi ya rantse da ayyukansa kamar nahwu was sama'i wa ma banaha na rantse da sama da wanda ya gina ta wal ardi wa ma tahaha na rantse da ƙasa da wanda ya shimfiɗa ta wa nafsi wa ma sawaha na rantse da nafsu da wanda ya daidaita ta wa bi mafa'ulihi ya kuma ai rantsuwa da ayyukansa nahu qawlihi wan najmi idha hawa na rantse da tauraro lokacin da isulmiyo wa turi wa kitabin mastur na rantse da durin turi sayna da kuma littafi wanda yake abu rubutawa lauhul mahfuz qala al-imam ibn al-qayyim rahimahullah innahu ta'ala yaqsimu ala usul al-iman Allah yakan rantse ne bisa tuwasun imani allati yajibu al-khalqi ma'rifatuha wanda ya zanto tilas halitta su san su fataratan yaqsimu ala tauhid wani lokacin abin da yake zawo rantsuwar ma'ana jawabul qasami din akan tauhidi ne ka qawlihi was safati saffa menene jawabul qasam inna ilahakum lawahid lalle allan kuɗe ne wataratan yaqsimu ala anna alqur'ana haqqun kuma wani lokaci ya karanta cewa qur'ani gaskiya ne ka qawli ta'ala fala uqsimu bi mawaqi'in nujum na rantse da gunda ake kiransa mawqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim wallahi wannan rantsuwa ce babba da dai kun sani innahu laqur'anun karim lalle qur'ani abu ne mai girma wa taratan yaqsimu ala anna ar-rasul haqqun sallallahu alaihi wasallam wani lokacin yakan rantse ne cewa a tabbatar da cewa manzo gaskiya ne ka qaulihi ta'ala yasin Allah ya san me yake nufi da wannan wal qur'anil hakimi innaka laminal mursalin na rantse da alqur'ani mai hikima kai kana cikin mursalai wa qawlihi ta'ala wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa na rantse da tauraro san da isulmiyo wannan sahibinku bai bace ba kuma bai batan ganganci ba bai na kuma rashin sani ba wa taratan yaqsimu alal jazai wal wa'di wal eid wani lokacin yakan rantse akan sakamako da alƙawari da narko ka qawlihi ta'ala wadh dhariyati dharwa Allah ce na rantse da iskoki wanda suke kadawa masu ɗiban kura ila kaulihi cewar har zuwa faɗin Allah inna ma tu'aduna la sadiq lalle abin da aka muku alkawari gaskiya ne wa inna ad-dina la waqi' kuma lalle sakamako abu ne mai aukuwa wa qawli ta'ala wal mursalati urfa yace na rantse da iskoki masu kakkada wannan a hankali ila qawlihi inna ma tu'aduna la sadiq ay la waqi' lalle abin da aka muku alkawari mai dirani wa taratan yaqsimu ala halil insan wani lokacin kuma yakan rantsewa akan halin dan adam ka kaulihi ta'ala wal asr Allah ce na rantse da zamani innal insana lafi khusr lalle dan adam yana cikin kasara illa alladhina amanu المبحث الحادي عشر هو الأخير كتابة القرآن وقراءته بغير العربية ليه كنت ربط قرآني ذكرا تاشبا للعربي با أجمعت الأمة على أنه لا يجوز قراءة القرآن بغير العربية al'umma sun yi ijma'i bai halatta karanta qur'ani ba da larabci ba kamar yadda wasu shekaru ko zuwa bara ne wani abu da ya faru wani yake sallah da yaran din nan ana ya yawo a social media waje can ko togo ne ko gane wani dai ba ban dai gane wannan Allahu akbar ko Allah lele ko ko Allah lele ko ko me yake haka dai fatiha ma wa haka da yaransa ko to kaga wannan layi abin haka kuma na ga wasu fulani su ma sun wannan shi shekaran jiya ma na gani shi ma ya wuce yana yi da fulatanci to wannan bai bai halatta ba ba an gane ko kamar kai da hausa ka zo kana da sunan Allah mai rahama mai jin kai godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu mai rahama mai jin kai mamallakin ranar sakamako gare ka muke bauta gare ka muke neman taimako ka shirye mu tafarkin ka madaidaici tafarkin wanda ka nemi kai musu ni'ima ba tafarkin wanda ka bace suka bace ba kuma ba tafarkin batattu ba Allahu akbar ka ce Allah mai girma ina ba a yadda da wannan la fi salati wala fi karijiha ko a sallah ko a wajen ta haramun lian Allah ta'ala anzalahu qur'anan arabiyya domin Allah ai ya saukar da shi ne da larabci qala ta'ala inna anzalahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun mu mun saukar da shi qur'ani da yaran larabci don ku hankalta wa qala ta'ala inna anzalahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun wa qala inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan mun sanya shi balarabi kakka canza wa Allah وقال يتي نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذر بلسان عربي مبين wanda ya sauka da shi ruhul aminu ne a bisa zuciyarka dan ka zama cikin masu gargadi kuma da yaren larabci wanda yake mai bayani walam yaqul qur'anan a'jamiyya bai ce qur'anan a'jamiyyan ba wa rukunul qira'ati al-lafdh wal ma'na rukuni bi na qira'a da lafazi da ma'ana ne ma'an duka fa idha quri'a al-qur'anu bi ghayri al-arabiyyati la yusamma qur'ana in an karanta qur'ani ba da larabci ba za a kira abin qur'ani ba wa maruya an abi hanifata abinda aka ce an rawaito daga abu hanifata min annahu zawwaza qira'at al-fatiha faqat wai ya halatta halatta karanta fatiha kadai bil farisiya da yaran farisa na can wajen iran fi salati a sallah lil ajizina an al-arabiyya ga wanda ba su iya larabci faqad nuqila anhu faqad naqala anhu atba'u mabiyansa sun ciro daga shi abu hanifa annahu raja anhu ya janye daga wannan kauli wa ala dhalika azma'ul azma' al fuqaha akan haka ma azma abu tafiqi suka ijma'i walayka madahibahum fi dhalik ganan mazhabubun su akan haka abu yusuf al qadi da kuma muhammad ibn hasan shaybani abin da yake yaɗo yanzu a duniya yake hannun musulmi da sunan mazhabar abu hanifa kaso biyu cikin uku su fatawoyinsu ne ba na abu hanifan bane imam malik yana da ibn al-qasim asad ibn furat ibn wahab da sauransu da kuma irin su abu muhammad abdullah bin abi zaid al-qirawani al-malik as-saghir amma shi ba su cinye fatoyinsa a kamar yadda su antin suka cinye fatoyin abu hanifa ba abin da ya jawo abu hanifa ya tsuke bakin aljihun mazhabarsa saboda karancin hadithai da yake da su a iraq kuma abin da ya zawo karancin hadisan a iraq hadisan karya da suka yawaita shi ko imam mali yana gidan hadisa so da haka babu bukatar wannan sannan da yawa wa su ba sa bancewa tsakanin ara'u malik da ara'ul malikiya malikiya daban qaulu malik daban malikiya shine abin da mai risalar ne ke gama a muqaddima ala madhhabi malikin wa tariqati ba wai yana nufin zai zama wa maliku kamar aku bane maliku nususu yakan lafar da ahkam to shi ma zai kallon nusus din da kansa tunda mujtahid ne amma kuma da tabarau irin na malik shine kawai abin da yake ne shi sa sai kaga zai iya kawo fata wanda ya saba malik tunda ya isa ya isa ya isa istihadi so da ka aka ibnu su ibnu al-qasim da dai irin sa asbag ibn al-faraj ibn wahab wanda suke sadat na malikiya maziri irin su alkali iyad ya rahamuhumla akwai mutaakhirun akwai mutakaddimun irin su ibnu rushd alhafid da sauransu wanda suke madhahabar abin nan to nan yanzu ya kawo maka ara sai ce madhabu almalikiya me yasa suke gabatar da madhabar malik saboda matsayinta duk da yake ta abu hanifa ta gabace ta a zamani ibn mata ibn taymiya rahmatullahi alayhi bayan ya littafin raf'ul malami an al-a'immati al-a'lam sai zo kuma tafdilu madhhabi maliki an gane ko to yanzu kaga ko mu ma a cikin namu ya kaga ittafaqa alaiha malikun wa shafi'i wa abi hanifa sai aka yi shi ma na uku shi ko abu hanifa ta fuskar shekaru shine na farko inda abu hanifa san da ya rasu shekara ta 150 ya rasu a wannan nafsu sana kuma aka haifi shi imamu shafi'i din ma kansa shi ko imam malik 169 da 79 ya rasu rahmatullah aljami shi kuma imamu ahmad 205 241 ya rasu rahmatullah aljami so da aka yi ce mazhabu malik za a fi hashiyar da suke ala sharhi daddiri la ta juzu kira'atul qur'ani bi gairil arabiyya hashiya ce ta dardiri kan da suki wanda aka sani to suka ce bai halatta karanta qur'ani ba da larabci ba ma'ana wannan ara ne na malikiya ba a ce maka qaulu malik bane ko fatawarsa bace fa in azaza an nutuqi bil fatiha bil arabiyya wajaba alaihi an ya'tam malamai suka ce in mutum ya gaza iya furta fatiha da larabci to dole sai dai ya dinga bin limamai kawai ya samu wani ya dinga bi biman yuhsinuha ga wanda ya iya fatiha fa in amkanahu al-itmam in ya samu dama itimam ya bi liman sai ya bi shi sai ya zanto walam ya atamma kuma ya samu damar ya bi liman kuma bai bi liman ba sai ya zo ya sallah batala salatu sallah ta baci wa in lam yajid imaman in ko bai iya fatiha ba zai yi sallah kuma ya rasa liman saqatat alaihi al-fatiha anhu al-fatiha fatiha ta sare a kansa shi dai ya tsaya ta sunku yana dungurawa وذكر الله بالعربية سي أنبت الله بالعربية وأن يبذل وسعه في ذلك يباد إيا كركر فنسا كان هكا ويجهد نفسه في تعليمها يوحل الدكان سوزنك ينفاتها ثانيا مذهب الشافعية قال في المجموع إمام النووي أتكين مجموع شيكما كمر عمدر مشافعية توشيني ونالتاف النووي duk da yake suna cewa abinda bai haƙi na yaɗa mazhabar shafi'iyya in an je lahira sai imamu shafi'iyya ya biya shi ya biya shi kudin wahalarsa wai sai an ladan da imamu shafi'i shi bai haƙi ladan da yake da shi akan shafi'iyya ya fi ya fi ladan shafi'i saboda shi ne ya haɗa ta a duniya ita shafi'iyya to so da haka shi imamu nawawi yana cikin yana cikin manya wanda suke abin nan kamar ibnu qudama a cikin hanabila shi kuma wannan shafi'i a wannan wake nawawi a cikin amma shafi'iya ya ce mazhabuna ai shafi'iya in ji nawawi annahu la yajuzu qira'atu alqur'ani bi ghayri lisan al-arab bi halatta a karanta qur'ani ba da larabci ba kaga nan ma ba a ce maka qaulu shafi'i ne kai tsaye ba la'alla shi magana bata taba zuwa gunsa ba to amma su tunda su ma mujtahidun ne kamar yadda mai risala yake a malikiya haka shi ma nawawi yake a shafi'iya in gane ko sai ce bai halatta ba bige da san amkanatu al-arabiyya am ajaza anha zai iya yin larabcin ko ba zai iya ba wa san akana fi salati aw fi ghairiha ko a sallah ko ba a sallah ba fa in ata bi tarjamatihi in yazo da tarjama kamar yadda muka yi din nan fi salatin a sallah badalan anha a maimakon fatiyar kaga wannan abin da muka karanta ai tarjama ne to lam tasihu salatu ba sallah ba ta yi ba kaga wannan tarjama da na karanta ai fatiha na buko to amma ba qur'ani bane saboda ba ban faɗi lafazin ba a sawun ahsanal qira'ata am la ko ya iya karatu ko bai iya ba wa bihi qala jamaahirul ulama sha imam an-nawawi yace imam abinda mafi yawan malamai suka faɗa kenan wa za fi litikan lisiyuti shi ma shafi'i ne ya zo a littafin al-itqan fi ulumil qur'an na imam siyuti kuma shi ma ba shafi'i ne kuma mujtahidi yace la yajuzu qira'atul qur'ani bil ma'na bi halatta karanta qur'ani da ma'ana ba li'anna jibril addahu bil lafz domin da lafazin jibril ya kawo walan yabih lahu iha'uhu bil ma'na bai halatta masa ya ma masa wahayinsa da ma'ana ba thalithan madhhabul hanabila za fi al-mughni li ibn qudama ke al-maqdisi yana da wato ainihin al-umda fi fiqh fi fiqh madhhab imam malik imam ahmad sannan yana da al-mughni to shi kuma al-mughni in ka karade shi ka fahimce su ka fahimci hanabila kamar yadda shi wannan wa yake da suna wanda muka faɗa na farko na nan nawawi almajmu' a shafi'iyya inda ka karance shi ka fahimci shi ka fahimci shafi'iyya shi kamar yadda in ka fahimci in ko mudawwana za a ce da yake ta yi zurfi ko kuma muktasar na mudawwanar wanda muktasar ya haɗe ara na mudawwana da kuma ƙari in gane ko ko da yake ko risala ma za ta iya wadatar da kai a wasu matsalolin na'am yace qala ibn hazm ko haka ne ko yace wala tajuzu wala tujzihu alqira'a bighayri al-arabiyya ibn kudama yace yin karatu ba da larabci ba bai isan ma mutum ba wala ibda lafzin arabi ko ya canza wani lafazi na larabci sawun ahsan alqira'ata abinda ake nufi da canza wani lafazi na larabci a ce gashi Allah ya saukar da wani lafazi sai ka sa da wani lafazin wani da yake larabci ya iya kafin qur'ani yace thumma fi silsilatin tuluha 70 dhira'a kaga da tuluha da zar'uha ma'anar su ɗaya ne amma Allah ba tuluha yace ba zar'uha yace to kaga wannan kasar kalmar arabiya ne kasa arabiya amma ba ba qur'ani bane ba a yadda da wannan ba sawon ahsan alqira'ata bil arabiya am lam yuhsin duk ɗaya ne bi iya larabcin ba ko bi iya ba thumma qal fa in lam yuhsin alqira'a bil arabiya lazimahu ta'allum in ma mutum musulmi bai iya karanta larabci ba to koyi ya je dole ya hau kansa yanzu koyin ilimin larabci fa in lam yaf'al ma al qudrati alayhi lam tasihha salatu in dai ko in dai ko bai yi ba kuma yana da iko to duk sallar da ya bata yi ba kaga ba musulunci wa qala ibn mahzam fi muhalla al muhalla bil athar madhhab al zahiriya kenan yace man qara um al qur'ani aw sha'an minha aw sha'an min al qur'ani fi salati wanda ya karanta fatiha ko wani abu a cikin fatiha ko kuma ya karanta wani abu na qur'ani a sallah mutarjiman bil ghairi al arabiyya tare da tarjama ba larabci ba larabci ba au bi alfadin ghairi arabiyyatin ghairi al afad ko da lafazan larabcin amma ba alfaz allati anzalallahu ta'ala ba da wanda ya saukar kamar wannan tuluha da zarwa hadin amidan ibn hazm yace inda da ganganye li dalik aw qaddama kalimatan aw akharaha ko ya tura wata kalmar gaba ko ya baya da wata amidan da gangan li dalika batala salatu sallas ta bace wa fasikun fasiki ne li anna allah ta'ala qala qur'anan arabiyya wa ghayru al-arabiyyati laysa arabiyyan abinda ba larabci ba san ba zai tabar ma larabci ba fa laysa qur'anan ba qur'ani bane kenan وإهالة العرب وإهالة عربية القرآن تهريف لكلام الله تعالى تنزع عربية القرآن أنغانيكو الله يتي الحمد لله رب العالمين كذو الشكر لله رب العالمين yace ai duk godiya ne to kaga anan ma kan da baka san larabcin ba domin shukuru daban alhamdu daban an gane ko na'am sai ce وإهالة غير عربية القرآن بتحريف لكلام الله وأن تحريف زنسان الله وقد ذم الله تعالى من فعل ذلك كما الله يزرق وندسك هكا فقال يحرفون الكلمة عن مواضعه رابعا تقدم يوتي أبا كاغني أي أن أبا حنيفة جوز قراءة الفاتحة ياتي يا أهل التأكرم الفاتحة فقط اتكلم بالعرب بغير العربية بالا رتبة لمن لا يسينها قوند بيها وقد ذكر العلماء أنه رزع عن ذلك قال مثل أن بتوتي ويجن يدقون الرأي قال الزركشي في البرهان بعد ذكره لما نسب لأبي حنيفة zarkashi da ya zo a cikin alburhan fi ulumil qur'an bayan ya ambaci wannan abu da aka dangana abu hanifa sai ce lakin sahha an abi hanifa tan rujo ya inganta cewa abu hanifa ya janye daga wannan an dalika hakahul aziz fi sharhi albar albazdawi wa ala dalika faqad ajma al fuqaha wa aimatul madahib to akan haka masana fiqhu da shugabannin mazhabobi sun ijma'i على أنه لا يجوز قراءة شيء من القرآن بحالة أكرنت كومين القرآن قل أو كثر كودن كدن كوميوا بغير العربية بعد العربية با وما ذلك إلا لأنه كتاب واحد وحد بين المسلمين في اللسان ba wani abu ya faru ba saboda cewa alkur'ani littafi ne da ya hada kan musulmi a harshe kama wahada bainahum fil aqidati wash shari'a kama yadda ya hada kansu a aqida da shari'a وبفضل القرآن, القرآن كان المسلمون على اختلاف أجناسهم da falalan alkur'ani ne musulmi su kasance duk da sassaba wa jinsosinsu wa lugatihim da lugoginsu ya takallamu na lugal arabiya min jami'il qarat suna magana da larabci daga dukkan bangarorin duniya wa qad azada ba'dhum hadhihi luga kai a cikin wanda ba ba laraba ba akwai wanda ya iya larabcin ijadatal arabi anfusihim kamar yadda larabawan kansa suka iya wata rana lokacin da zarban Allah jikan shi da ransa ya zo yana mana daura sai da sani umar lokacin bai daɗe da da daga madinan ba ma ya zo sai yake ce mana shi yaran ya san yadda muhammad thani ya iya larabci bai iya yaransa ba wannan zarbanul gamidi ne yake faɗan wannan eh za ga mutum ya iya wato ainihin larabci ba ɗan balarabiya ba amma ya fi ɗan balarabiyar iyawa to kaga wannan alama ce ta cewa musulunci abu ɗaya ne ya ce wa mu'allafatuhum akbar dalilin littattafan da malaman da ba laraba ba suka yi dalili ne mafi girma ala zali ga muhammad ga abdullahi namu na gwandu shi bai taba haduwa bai taba ganin balarabe ba a duniya ya dai taba haduwa da wani amazige ya ce ko anan wajen nizar ne suka hadu amazi kaga morocco kenan ko su ba laraba bane amazi ya haɗu da shi sun gaisa iya shi ya taba gani amma duk karatukansa a wajen baƙaƙen fata yan uwansa hausawa fulani yayi amma kuma ana ce da shi ana ce da shi wato ainihin abdullahi al-farid idan ka karanta wannan hisnul rasin din nasa sai ka fahimci me ake ma ibn manzur a cikin lisanul arab din ma sai takaice maka wannan hisnul rasin din ya yi rubuce-rubuce wanda har yau babu wani dan baka fata da ya rubutu ko ya ilimi kamar nasa in ban da rintan da aka zo ana mana aka ɗauko wancan na kaulaha wai shi ne abin da in ba runtu ba ga ga na garinmu a ji a ɗauko wani ko ba ka ba eh kwanan ma na ga wani abu wai wani masu yan dan jarida a shi wai da ya je kano da ya je najeriya lokacin ya samu sardauna wai sai ce mai wai kokari ya haɗa kan yan afirka sardauna ya ce a shi haɗin kan dai musulmi zai yi saboda in an ce ba a kan afirka har kafirai yake ne kuma lokacin an ce daga gane yake lokacin kuma shugaban kasan kafiri ne kuma bai masa tallan musulunci ba bai ce musulunta ba kuma zuwansa kan nan ma najeriya wajen yakubu gawan wai yakubu gawan wai shi ya bashi mulki muku ya bashi musulunci da yana yakubu gawan har yanzu bai musulunta ba sai kuma ya je misira sai yake gaya wa mutanen misira wai yan najeriya mutum wajen dubu talatin ne aka hana su karatu wai shehu dan fodiya ma wai ba wai jihadi yayi ba kashe musulmi ya je haka ya je faɗa a misira to shine aka zo a ga sardauna shi kuma jikan shehu ne to shi ko yace da ya tashi zuwa shine ya hana shi zuwa na gaba amma wai har suke cewa wai malam gumi ne ya hana shi alakar su ce ta mai mulki da kuma abin nan irin abin da ya je yake wa yan Ghana an ce ya taba zuwa Ghana yi wani abu kuɗin ƙasa aka raba biyu aka bashi to su sai a kuma gawan sun dan babbashi su kuma su sardauna su ga su ma jikokin shehu ne kowa kawai shehu dan fodiye ne to so da aka ga wahalar da su shehu suka zo har kwanan nan ma wanda ya rasu nan ya taba fada wai shehu dan fodiye ba jihadi yayi ba jihadin su iya ko ke ne su da suka yi kaza su kamar suna yakin ma yin jihadi da makami na makami wai su suna yin jihadi ne da karatu kowa da sauransu sau nawa ana shugaban kasa a kasarsu kasarsu ma an kaje ka ga a kasashen musulunci na afirka da nigeria da nijar ba su fi musuluncin senegal ba ko mun fi su mun fi su kyakkyawan musulunci kai malama sun fi su kyakkyawan musulunci na kuma ji wannan malamin na nan garin yana cewa yake cewa ai ita senegal dama ita ce santa cutar da mu ko haka yace ko malam bukutar ne ko yace ai duk yadda ake kulla dan afirka daga senegal ake kulla da cote d'ivoire daga nan dama su bakin ruwa ne ko aka ce daga nan aka ta kama iyayen ma ana kai su ana mai da su bayi daga nan ya tafi da su abin nan so da aka suka daure masa gindi yake abubuwansa to so da aka dai kaga a nan malam yana gaya mana akwai wanda sun iya larabci sama da yadda suka iya yaran su kuma sun ma fi larabawan iya larabci wa hada an ballantana an zo wajen karatun qur'ani kuma nan ma haka ake mutanen mu suna kokarin musamman bude afirka kai mutum ya iya qur'ani sama da dan balarabiya وهذا امر لم يكن لغير القران sai wannan ba wannan al'amari ne wanda bai zanto ga wani qur'ani ba huwa sirru min asrar al-ijaz wal bayan wannan kadai sirri ne cikin sirrukan ijazin qur'ani da bani wasadaka Allah subhanahu wa ta'ala haythu yaqul Allah yayi gaskiya da cewa qad yassarna al-qur'ana lidh-dhikri fa hal min mudakkir wa kama la yajuzu qira'atu al-qur'ani bighayri al-lafz al-arabi al-mubin alladhi nazala bihi kamar yadda bai halatta a karanta qur'ani ba da lafazin qur'ani na larabci ne bayani ba لا يجوز بالإجماع أيضا كتابته بالحروف بغير الحروف العربية وكما ربوتا شي ما بي حلتا با ربوتا شي دا حروف دين دبا نا لاربشي با لا باللاتينية بي حلتا ربوتون لاتين با ولا بغيرها ko da wani kamar irin na China tusheshe tusheshe na ko na India min al-lughat na lugogi li anna al-Qur'ana arabi Qur'ani balarabi ne fi lafzihi alfazan sa wa arabi fi hurufi wa kitabati kuma balarabi ne a harufansa da rubutunsa wa rasmul qur'ani sunna muttaba kuma rasmul qur'ani sunna ce da ake bi la tajuzu mukhalafatuhu bi halatta asaba masa ba wa sahabatu ridwanullahi alaihim lamma katabu almasahifa koda sahabbai san da suka rubuta masahif lam yaktubuha rubuta ta ba illa bil hurufi al-arabiyya ba da larabci ba wa hadha ijma'un la tajuzu mukhalafatu wannan ijma'i ne da bi halatta asaba masa wa ma yunadi bihi ba'du al-ba'd cikin abin da wasu ke kira wai min kitabatil qur'ani bil huruf latiniya za a yi rubuta qur'ani da latin aw gairiha ko nin safahiya da'watun haddama wannan wato da'awa ce rusassa tad'u ila fasmil urwati al-wuthqa da take kira zuwa datsewar igiya mafi aminci allati tarbutu bainal muslimina jami'an wanda igiyan nan ce take hada a tsakanin musulmai duka araban wa gairul arab wa gairu arabin da larabawa da wanda ba laraba wa alquran wa lugatul qur'an qur'ani da lugar qur'an walau futiha hadha albabu kai da za a bude babin nan fa la fataha ma'ahu sharru mustatir da sharri mai tsananin yaduwa ya yadu kaga ko wanda suke rubuta da Hausa ta ban san ya suke karanta ta ba ba ba za ta rubutu ba ba ba ba za ta rubutu ba sai dai kaji suna karanta siratal ladina an'amta kaga ba haka alqur'ani yake ba an gane ko wala dallin wala wasce wala zalli wasce wala rali wasce wala lalli saboda ba larabci ita ce kadai take da harafin dad kamar yadda Allah shi dan fodiyan Abdullah na fodin yake cewa Muhammadun sayyidu kulli nadi أفضل كل أفصح كل ناطق بالضاد أفصح كل ناطق بالضاد دم iya furta dad manzo Allah fi shi fasahar fadanta to kaga kuma qur'ani ne zo da dad an gane ko mhm so da kai ke cewa da za a bude wannan sharri ne fasa yaktubu kullu ashabi lugha da kowane masu luga sai su rubutu bal wa kullu ashabi lahza min almuslimin to ko a luga ma lahza lahza yan lahazar Kano su rubuta yan Sokoto yan Katsina yan Zamfara yan yan Zandar yan Tamaradi su ma da lahazar su kowa ya rubuta kaga a biyarar rabu shi so da kai ke cewa sai kowa ya rubuta da lahazar wa kullu ashabi lahza min almuslimin bil qur'an alqur'an bi hurufihim ko sai rubuta da harufansu wa hina idin takunu tammatul kubra a lokacin kenan babbar masifa za ta zo fa sayakun wasilatan li tahrif alqur'ani la mahala hakan sai ya zama hanyar juyar da qur'ani ba makawa wal zawali wahdati al-arabiyyah lisaniyya kuma da an samu zamewar kan hadin kan arabiya ta harshe al-mumathila wadda take gata nan a fili a bayyane fi lugal arabi fi lugatil qur'ani bainal muslimin a lugar qur'ani tsakanin musulmi وما من دولة إسلامية غير غير عربية باب وتدولة إسلامية دبا تلارتي إلا وهي لا تحفظ القرآن إلا بلفظه العربي المبين basu haddace Qur'ani in ba da lafazin balarabi wanda yake mai bayani ba kuma alhamdulillah jiya ne nake gani shi ma saragal din sun maida arabiya ta zama lugar rasmiya su ma sun ce sun soke faransiya shi wannan shugaban kasar senegal ya ce ya zama lugar arabiya ta zama rasmiya ka gani kaga gaba gaba dai kenan na ga wancan na wannan ma yana da larabci ko ko tarzama ne ko da gaske ne shi yana Ibrahim Traore larabci ne kyau na ga yana yi shi yake yi kai masha Allah to shi ma wannan ai zaka ga abin sha'awa eh ya iya turanci ma mai kyau ai larabcin wato in ka ji ka san yadda ka san malami wallahi to kaga wannan ma kaga can nan nan shikenan saura mumuwa so da an an mutumin ba wata tsohuwa ta kama tuka ta ce wai yi turnu ko ake cewa ko wai turnu ta ji wahala ta je siyan abu ta ji ta ce wai turnu ko ta kasa faɗan sunan to kaga wannan ya sa larabci wato musulmi sun samu haɗin kai a cikin wannan shine yake cewa ولا تكتبه إلا بحروفه العربية التي أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم kowace jama'a kowace musulmi suna karanta shi suna rubuta shi da larabci wanda manzo Allah ya tabbatar da su akai wa ajma alaiha almuslimun wanda musulmi suka ijma'i bal inna ba'dahum ja'ala tadris al-lugha al-arabiyya ilzamiyan fi madarisiha wa jami'atiha kamar nan ko wasu alƙasashen ma sun sanya karantar da larabci kuma ba laraba bane kasar abin da yake nufi amma saboda musulmai ne sun sa karantar da larabci yana daga cikin wato karatu na dole a makarantu a nan kasar an ce haka ne ko da primary ne da secondary kawai ko har gaba abin a kashe biyu yake akwai inda a kashe biyu yake akwai wanda tun daga fari suna tun daga fari suna yi akwai wanda ya sun dan hau kamar zuwa lice eh matakin daga nan a shiga jami'a okay daga nan za su yi larabci amma dai rasmiyan na kasa ne kaga wannan wannan ma ba karamin ci gaba bane ya ce tarzama to yanzu mu aka kai can aka fara da shugaban kasa ya zai bismillah ma ta kagara faɗa bala ne ne su ya ilahi eh wata rana mun yi daura an zo gidan gwamna a lokacin gandoji yana mataimaki kwankwaso san baya son irin wani abubuwan sai ya ba shi wakilci muka je afirka house su sheik zarban zuwa malaman saudiya da yawa lokacin su malam aminu din yana da rai in aka zo aka yi larabci aka yi larabci da yake yana da zulaya in an yi abin dariya sai a sheke da dariya sai gandu ya kalli bakin mutane sai shi ma ya kama sai da aka gama da yake shaki ne ta yi ce zama ni fa ko ina ga kuna dariya ne nake eh ni saboda haka mu ma da Allah a koya mana to kuma ba tsaya za su su koya ba tarzamatu ma'ani alquran to yanzu kuma me ma'anar me wato me hukuncin tarzama kun ga tarzama daban ko kamar yadda muke a kasar Hausa a zo ana karatu a jabaki a tarzama ya ce la mani amin tarjamati ma'anil qur'an a wannan ba abin da zai hana tarjamar ma'anonin sa ila ba'dil lughat zuwa wasu lugogi bi sharti an tukta an yuktaba nassul qur'ani bil lugal arabiyya sharadin in altafi ne sai an rubuta nassin qur'ani da larabci kamar yadda in wa'azi ne mai ja baki ya ja baki sai a fassara wa yubau ta'rifan shamil a sanya wani ta'arifi wanda zai hade ya tadammanu anna tarjama laysat qur'anan da zai kunshi a sa wata alama a ce wannan fa da kake gani na ta zama ba qur'anin bane lima laha wa laysa laha khasa'is alquran kuma duk darajojin da aka ce qur'ani yana da shi su wannan tarzama ba ta da shi wa laysa hiya tarzamatu kulli ma'ani kuma dan an yi tarzama ba ta nufin duk ma'anonin cin ka kwaso shi ka zuba domin yaranka bai sai cinye abubuwan da ke kunshi a cikin waccan ma'anar larabcin ba hadha ila janibin tiyari lazanatin min rijalil ilm wannan kuma bayan an samar da wasu kwamiti na malamai masana ilimi mawthukun bi amanati wanda an aminta da amanarsu wa qatidaruhum ala fahmi tilka lughat kuma sun wato suna da ikon fahimta wannan lugha din a biyu ke lokacin da suka yi wani abu jami'ar Bayero za a wannan akan tarzamar Hausa din kaga shi malam gumi yayi nasa sassufuli tun da shi Bahaushe ne tsantsa to irin su wannan sai aka yi kwamiti akan duba tarzamomi da ake yi na littattafan musulunci to a ciki akwai su profesa sani umar da su profesa mansur ibrahim sokoto da su waye to kasan shi ba sokoto ba kara to akwai ni profesa wannan algambari shi dan kwara state ne kasu yarbawa ne to amma shi baya dangana kansa shi ya ce su su su fulani ne idan ya yi fulatanci dangi su dan fodiyo amma kuma gari shi da irin abin dai kalar yarbawa to da ya zo gabatar da takarda su malamin biyu ke sun san shi kuma a sakandare ma a kano ne har ya zama profesa kuma biyu ke yake koyarwa yana hausa yana gadarar su ne jikokin shi ɗan fodiyo kuma amma kaga su a ilori suke to shine kuma a sarauta masarautar ilori ma sai profesa mansure wannan sokoto ya tashi ya ce wa kawo wagga ya ce wagga wallahi ya ce ana maganar hausa mutum ya zo yana abin nan da yana cewa irin dai abin da yarbawa suke hausa ya ce sai an fitar da shi aka dai ta abin nan dai da aka da kyar aka bar shi to so da kaga malamai mawthuqun bi amanati wa qatidarihim ala fahmi tilka lughat bayan mutum zai yi tarzama sai yana da fahimtar larabcin kuma yana da fahimtar yaren da zai tarzama zuwa gare shi an gane ko a bi haythu yakunu ma yafhamu min tilka lughat min al ma'ani ya zama abin da yake fahimta na lugogin yana da fahimtar larabci yana da fahimtar yaren kamar hausa misali huwa ma tu'addihi al-ibaratu al-arabiyya in ya fassara ya zama wannan abin da yake faɗa shine abin da ibarar larabci take faɗa allati ikhtara hal ulama wanda malamai suka zaba aminu kano kaga dan siyasa ne da yake malamin makaranta ne yakan yi tafsiri izo darabahu darban yace ya masa dan karan duka aka ce to in ka ce darabahu darban ya ce ka fassara larabci da larabci ne darabahu darban ya masa duka duka ba shi yana cewa haka amma ka ce ya masa dan karan duka to ya fito kaga inda masdarin dama karfafa magana yake ko karfafa magana yake ibn bala ya ce tawkidan aw naw'an yubinu aw adad kasirtu sayratayn sayra bi rashad da kace darabtu darban so kake kaduna ya dake shi sosai jibi ya mai dan karan duka shikenan hausa ta fita irin fassara kalara shi ma haka yake an gane ko hausar kawai yake faɗa shi sa ga ya fassara shi mai jan bakin bai ko bai gane ba ne ya ƙara zai ce ai na fassara ma yawa Allah yawa to kaga wannan kalmar ta yi daidai eh ana za aka ce wallahi kairul maki ne ce ta Allah ba ta su ba sai kuma zan baki yace ana maka fasara kuma haka ne ko wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu kairul maki suna ta su Allah na nasa ta Allah ba ta su ba wannan bahaushe ya gane ko kuma sakon ya shiga to shi ne wai ya ga ko bai gane shi bai gane fassara ba ne sake ne mai dace ana fassara man je sai ce wallahu almuwaffiq wal hadi ila sabili a ila sawai sabil Allah ne mana muwafaka muka zo muka yi wannan aiki kamar yadda yawa kowa muwafaka a cikin abubuwan da yake yi kuma Allah ne mai shiryawa zuwa hanya ta daidai wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman karam a kathiran wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin الحمد لله اللهم اللهم اللهم حسنا cewa hausa ba